إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asari mulbattar fitasaddi lissaharatul ashirar littafi ne na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba darasin da ya gabata matashiyar shine muna dai cikin wato samuwar sihiri a hasken alkur'ani da sunna muna karanta hadithan ne waɗanda suke tabbatar da cewa lallai sihiri akwai shi kuma yana da tasiri da izinin Allah to a darasin da ya wuce mun karanta wata shubuha da ake kawowa game da hadithin da muka karanta na yi wa annabi alaihi salatu wassalam sihiri wanda shi ma malamai duk sun warware wannan shubuhohin da ake kawowa wanda daga cikin malamai akwai almaziri da kuma abul jakani al-yusufi duk sun yi bayani game da waccan shubuha da masu kawo ta suke kawowa ga kuma jawabi ko amsarta sannan mun karanta hadithi na biyu a ƙarƙashin dai wannan gaba hadithin abi huraira hadithin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa ne daga ciki akwai sihiri sannan mun karanta hadithin abdullahi dan abbas inda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya koyi ilim wani abu na ilimin taurari to ya sani ainihin wato ya koyi wani bangare na ilimin wato na sihiri to shi ma wannan kaga hadithi ne da yake tabbatar da cewa akwai sihiri sannan bayan wannan malam ya yi mana bayani game da wato ashawahid daga cikin waɗannan hadithai ɗin mun karanta hadithi na ainihin wato na hudu hadisin imran bin hussein inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa laisa minna man tatayyara aw tudayyara la aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam muna kan hadithin sai lokaci ya cin mana da aka za mu tashi mufradatul hadith qala al muallif rahimahullahu ta'ala mufradatul hadith wato daidaikun kalmomi na wannan hadithi da muka karanta na hudu hadithin imran bin husayn da yace ta dayyara ay tasha'ama wa kana al arabiyyu fil jahiliyyati idha arada an yusafira atlaqa tayran fa idha tara jihatal yamin mada fi safari وإذا طار جهة الشمال تشاءم ورجع حديث cewa ليس منا من تطير baya daga cikinmu wanda ya yi camfi to me ake nufi da ainihin wato a taɗayyur sai ya ce taɗayyur shine ta sha'am wato shu'umanci shu'umci wa kana al'arabi fil jahiliya wato balarabe ya kasance a lokacin jahiliya idza arada an yusafira idan yana so zai yi tafiya atlaqa tsairan sai ya saki tsuntsu fa idza bara jihatal yamin tsuntsun yana hannunsa haka kawai sai ya sake shi idan ya saki tsuntsun idan tsuntsun ya yi ɓangaren dama mazafi safarihi sai ya ci gaba da shirye-shiryen tafiyarsa ma'ana akwai albarka akwai alheri akwai samu a cikin wannan tafiya da haka da tsuntsun ya yi dama to shi kenan sai ya ci gaba da wannan shiri na tafiyarsa wa idza tsara jihatar shimal idan kuma tsuntsun da ya sake shi sai ya hagu ta sha'ama to sai ya camfi sai ya ce ba sa'a babu ainihin rabo babu nasara a cikin wannan tafiyar waraja sai ya dawo gida wannan shine a taɗayyur ina fata an gane suna yin irin waɗannan abubuwan lokacin jahiliya dan tafshi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da mu istikhara saboda dan adam ɗabi'arsa yana son in zai yi abu ya samu wani yaƙini ko ya samu wani dan tabbaci cewa akwai nasara ko babu akwai sa'a ko babu akwai alheri ko babu to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka rushe dukkan wani tsari na istihara ko wani tsari na canfi da mutanen jahiliya suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya himmantu yana so zai yi wani abu ko zai yi tafiya ko zai yi wato wata harka cikin harkoki na kasuwanci ko yana so ya nemi aiki ko yana son admission ko yana son zai yi aure ko yana so zai sayi muhalli ko zai koma wata unguwa misali to duk wanda ya himmantu zuwa ga wani al'amari sai yake so Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa abin da ya fi alkhairi shine istikhara ɗin to sai ya ba wa Allah zaɓi ta hanyar yin sallah raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita kuma yana karantar da sahabbansa kamar yadda yake karantar da su surori a cikin alkur'ani da haka sun haddace ta sun iya ta in mutum zai tafiya maimakon irin wannan camfin na mutanen jahiliya kawai mutum sai istikhara irin ta shari'ar musulunci kuma istikharar nan ba wani ne zai ma ba kar wani ya zo ya ce to ai wannan mas'ala ta kaza ai ma istihara ba wani istihara kai a koya ma sallah za ka yi raka'a biyu ta nafila in ka gama sallah raka'a biyun nan wasu malaman sun ce kafin kai sallama wasu malaman sun ce bayan ka yi sallama sai ka karanta wannan addu'ar ainihin wato Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra har zuwa karshe wanda aka saba karanta ko wato idan mutum ya karanta wannan shikenan abinda Allah ta'ala ya zaɓan masa shine alkhairin ko yin ko barin ko ainihin tafiyar ko rashinta ko yin auren ko rashinsa to wannan shine a madadin wancan irin wanda shari'a ta hana shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mutane du'a'ul istikhara ka yi ƙoƙari ka koye ta ka haddace ta duk al'amuran da za ka yi in kana so Allah ya baka zaɓi ko ya zaɓan ma abin da ya fi alkhairi sai ka yi wannan du'a'ul istikhara ɗin ka haddace ta a rubuta ma ita yadda za ka iya zuwa ka haddace ba wani ne zai ma bakar wani ya zo ya ce ana istikhara ko a ce ka zaɓi carbi guda ɗaya ko a baka wasu tsinkaye a ce ɗauki ɗaya a ciki ko a tara ba wasu tsakoyi a ce ɗauki ɗaya daga ciki in ka ɗauka kuma sai a ɗauka sai a yi wani a dinga motsa baki ana wani abu baka san ko me ake faɗa ba wai daga nan za a zaɓan maka akwai alheri ko babu ko a gaya maka wannan tafiyar in an yi ma hasara za a yi ba za a samu abin da aka je nema ba kar ka je ko kuma kar ka fita ranar kaza sai rana kaza domin yanayin da aka nuna istikara ta nuna in ka fita a yau ba za a yi nasara ba ila ma za ka fada hannun miyagun mutane da sauransu wannan duk gaba ɗaya forget about irin waɗannan abubuwan ko mata kala rawi bushman kawai no sense yale wannan abubuwan da aka istikara wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ita ce wadda idan mutum ya himmantu zai yi al'amari shine kamar yadda aka ambata sai ya sallah raka'a biyu wadda ba ta farilla ba sannan sai ya karanta wannan addu'ar ga ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da wa al'ummarsa ila yawmil qiyamati free of charge yace wanda ainihin autaka takahana ai idda'a ma'rifatul ghaib ma'ana takahana autakahana ko yayi da'awar sanin gaibu domin boka dukkan take-takensa so yake gaya maka cewa ya san gaibu don haka boka yana ƙoƙarin kutsawa cikin ofishin Allah na sanin gaibu ina fata an gane da haka duk abin da zai gaya maka yana so ya gaya maka abin da kai baka sani ba abin da ya ɓoyi gare ka da sauran 'yan uwanka da duk waɗanda suke tare da kai game da abin da kake ciki shi ya sani don haka a wato takahana shine idda'a ma'arifatul gaib yayi da'awar shi ya san gaibin da kai baka sani ba sauran mutane ba sani ba shi ya sani tukuhina lahu ay zahaba ila kahinin yas'aluhu anil mustaqbal wato tukuhina lahu da shi wanda yake da'awar ya san gaibin motarka da aka ɗauke ko kuɗinka da aka sace ko kaza da ya faru gare ka kaza ne ya faru har wannan abin ya faru ya baka labari shine kahin to wanda ya je wajensa neman bayani cewa ga wasu matsaloli suna damunsa ga wani abu ya rikirkice masa shi dai da ya rike abu sai ya ga babu albarka a ciki bai sani ba ko rariyar hannu ce da shi da sauransu ko akwai masu wannan ya ce shi da abin da ya rike ba albarka a ciki akwai wanda ya taba gaya wannan ce to ya kai ka kwashe albarkar an fahimta zai da ka rariyar hannu ba wani zancen rariyar hannu kawai kaga kana da rariyar hannu ka taba Allah kila wajen neman kuɗin naka ko wajen yadda kake sarrafa su ba yadda Allah yake so bane sannan ko babu komai kuma akwai jarabawa da ibtila'i daga Allah madaukakin sarki da haka wanda ya tafi wajen boka yas'aluhu yana tambayar sa anil mustaqbal game da abin da zai faru nan gaba ya gaya masa ga wasu abubuwa da ya sa a gaba yaya al'amarin yana so a duba masa a tabbatar masa akwai alheri ko babu to wanda ya je wajen boka da mas'ala ya tambayi bokan shine tukuhina lahu الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السحر محل الشاهد دي أو أن حديث شيني النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا سحر والذهاب إلى الساحر كما يا هنا زوا وجم سحر بوكا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا أن موجود وله حقيقة كما النبي صلى الله عليه وسلم بزي هنا أبو با ba zai yi hani ba illa an maujudin sai ga abin da yake akwai shi walahu haƙiƙa kuma yana da tabbaci wai duk wannan malam yana kawo mana dalilan da suke nuna fa akwai sihiri akwai matsafa akwai kuma wato sihiri din da aka kyale maganar wanda suke ganin cewa babu ainihin sihiri babu tsafi ba bokanci wannan hadisin shi ma yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya hana zuwa wajen boka ya nuna akwai bokan kenan kuma in yi bokancin bokancin akwai shi yana da hakika kuma yana yin tasiri da izinin Allah in Allah ta'ala ya so yi tasiri in aka yi sihirin sai yi tasiri wa na bi Musa al-Ash'ari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bi sihrin wala qati'u rahimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba mudminul kham mudminu khamrin wanda ya dimanci shan giya shine mudminu khamr ay alladhi yudawimu ala shara ala shurbiha wanda ya dimanci shan giya ko da yaushe cikin maye yake to wanda ya dimanci shan giya manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wala mominin bisihirin ko wanda ya yarda da tsafi duk wanda ya yarda da bokanci ko ya yarda da sihiri to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai abin nan ba ba zai shiga aljanna ba akwai wanda da harkokinsa yana da malaman da ya yarda da su sai ya je wajen su sun buga masa sun gaya masa akwai ko ayi ko kar ayi baya iya tasarrufi sai ya je ya gaya musu ko ya kira su a waya ya ga kaza ya ga kaza ko ya gaisa da wani ya ji jikinsa yi haka ce shi ma makiyi ne kai hankali da shi ina fata an gane to duk wanda ya yi imani bi sihirin da sihiri shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba wala qati'u rahimin ko wanda yake yanke zumunci wannan hadithin hadithi ne wanda yake imamu ahmad ya ruwaito shi mujalladi na hudu a cikin musnad dinsa shafi na 399 haka al-hakim mujalladi na hudu shafi na 164 ibn hibban shi ma a hadisi na 5346 da kuma hadisi na 6,637 min ɗariki abi harizin ya ce amma hadisin an karɓe shi ne ko ya zo ne ta hanyar abi hariz an abi burda an abi musa daga abi musa bihi shi kuma ya ruwaito wannan hadisin wa abu harizin da'afahu ba'dhum sai dai shi abu harizin din nan wasu cikin malaman hadisi sun raunana shi wa wasaqahu abu zur'a wa ibn ma'in wa ibn hibban sai dai wasu cikin malaman hadisin kuma sun yabe shi kamar abu zur'a ya wasaka shi kamar ibn ma'in da ibn hibbana wannan duk sun ce mutumin kirki ne wa qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace saduqun yukhdi mutumin kirki ne amma kuma yana yana kuskure yana da yan kurakurai haka yana yana yin kuskure wal hadithu sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi wannan hadisin dai abu abdullahi al-hakimun ne saburi ya inganta shi sannan wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ya wafaqa masa wa qala al-haythami al-hafiz al-haythami a mujalladi na biyar shafi na saba'in da ainihin wato saba'in da hudu ya ce rijalu ahmad thiqat wato mazajen da wato imam wato mazajen imam ahmad dukkaninsu thiqat amintattu ne faka annahu mala ila tawfiqi abi harizin kamar dai shi abu wato alhaithami ya karkata zuwa ga zuwa ga inganta ruwayar wannan abu harizin din wallazi tamilu ilaihi nafs abinda zuciya ta fi karkata zuwa gare shi annal haditha fihi da'afun yasir wannan hadisin akwai rauni dan kadan a cikin sa walakinnahu lahu shahid sai dai hadisin yana da wani hadisin da zai karfafe shi wanda ya zama shahid min hadith abi sa'id al-khudri hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda inda Ahmad wanda Imam Ahmad ya rawaito shi mujalladi na uku shafi na goma sha hudu ya taqawwa bihi wannan hadisin na Abu Hariz zai sake samun karfi in ya haɗu da hadisin Abu Sa'id al-Khudri zai samu taqawiya mufradatu al-hadith mufradatul hadith ma'ana kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi da suka zo cikin wannan hadithin falafatun la yadkhuluna aljanna manzo Allah ya ce mutum uku ba za su shiga aljanna ba illa ba'da an yu'azzabu fin nar sai bayan an musu azaba a cikin wuta muddatan tsawon lokaci li dhunubihim sabida zanubansu wa ma'asihim da sabansu na farko mudminu khamrin ya'ani sharibal khamr yana nufin mai shan giya allazi admanaha ya'ani yudawimu ala shurbiha shine wanda ya dimanci shan giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karan farko ba zai shiga aljanna ba ko da zai shiga aljanna sai ya zauna a cikin wuta gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so an wanke shi an tsabtace shi da tsarkake shi daga zunubin da ya aikata ko da zai shiga aljanna na biyu shine mu'minun bi sihirin wanda ya yarda da sihiri ya taqidu anna sihira yu'athiru bi zati ma'ana shine wanda ya yarda cewa sihiri yana da tasiri shi a karan kansa la bi taqdirillah ba wai da kudurar Allah ba wa iradati ba da nufin Allah ba ma'ana ka yadda cewa sihiri yana da tasiri amma da kudurar Allah da iradarsa to wannan shine daidai kuma ita ce aqida mai kyau duk wanda yake ganin a'a in an yi sihiri dan haka shi yana tsoron masu sihiri yana tsoron bokaye saboda bokanci gaskiya ne kuma yana da tasiri shi a karan kansa shi sihirin to ka yi imani da cewa sihiri yana da tasiri shi a karan kansa ba da ikon Allah ba ba da nufin Allah ba to shi ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai irin wannan tunanin ko mai wannan aqidar shi ma ba zai shiga aljanna ba na uku qadi rahimin sai kuma na uku shine qadi rahimin ai hajirul li aqaribi wanda ya kaurace wa yan uwansa ba ruwansa da yan uwansa wanda suka hada dangin uba ko dangin uwa ba ruwansa da su kawai harkarsa yake yi su je su yi nasu ya yi nasa baya shiga harkokinsu baya zuwa ma'amalolinsu ba zai je ya jaje ba ba zai je ya taya murna ba ba zumunci tsakaninsu fala ya silhum baya sadar da zumunci da su wala ya zuruhum baya ziyartar su to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba da aka ziyartar yan uwa ko da ta waya ka dinga gaisawa da su lafiya aka tashi ko yaya ake ciki ko kuma ainihin wato an samu abun farin ciki a taya su ko kuma an samu kai cikin jaji a jajanta wannan yana daga cikin abin da yake nuna sadar da zumunci a shahid mahallu shahid a wannan hadisin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha yayi hani an it an al-i'tiqadi anna sihra daga kudurce cewa sihiri yu'athiru bi zati yana da tasiri shi a karan kansa lalle sihiri akwai kamar yadda muke ta magana akai sannan yana da tasiri amma bima qaddarahu al-qadiru da abinda al-qadiru ya kaddara wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah to so ake ka yadda sihirin nan duk da ake ta magana duk da cewa akwai shi bai isa yayi tasiri ba shi a karan kansa sai da izinin Allah sai in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya yi izini ya ba da dama ya ƙaddara wannan sihirin ya yi tasiri ga wanda aka yi wa sihirin saboda ya girma maladansa ko ya ɗaukaka matsayinsa ko ya kankare masa wani zunubi sai Allah ta'ala ya ba da dama ya kuma yadda wannan sihirin ya yi tasiri ga wanda aka yi wa sihirin amma ba wai shi a karan kansa ba dan an je an yi kulumboto shi kulumbotan a karan kansa ba abin da ya isa yi ma ina fata an gane dan an je an yi siddabaru dan an je an yi kulle kulle an yi sihiri an yi tsafi wannan tsafin shi a karan kansa a ƙasar a nan garin aka yi ko wata ƙasa aka je ko wani boka ne wato wanda yake international boka aka je wajensa ba abin da wannan bokancin nasa zai maka sai da izinin Allah da aka ƙudurce haka a ranka ba mai cutar da kai sai da izinin Allah yake cewa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani anil i'tiqadi anna sihira daga ƙudurce cewa shi sihiri yu'athiru yana yin tasiri bi zatihi shi a karan kansa wa inna ma yajibu alal mumin abin da yake wajibi akan mumini an ya ataƙida ya ƙudurce anna sihira shi sihiri au gairahu ko wani sihiri la yu'athiru baya tasiri illa bi iradatin la sai da nufin Allah abin da ake so mai imani ya dake nan duk inda ake shiga ka shiga kar ka ji tsoro an fahimta kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi wa tawakkal mu'minun ga azkar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka shiga duk inda kake so duk inda ka shiga ma kake dan ta baba kai a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa shikenan duk sun shiga ciki ko suwaye ina fata an gane zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin shiga gida fita dukkan kiyaye waɗannan azkar din na safa da na yamma kai ta yi ina fata an gane wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah basu zamanto masu cutar da wani ba da wannan sihirin ko tsafin illa bi idhnillah sai da izinin Allah hadithi na shida qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan duba aw sahiran ko matsafi aw kahinan ko boka fasa'alahu ya tambaye shi game da wani abu cikin al'amuransa na rayuwa fasa'alahu fasaddaqahu bima ya ƙulu kuma ya gaskata wannan ɗan bugun ƙasar ko ya gaskata wannan bokan ko ya gaskata wannan matsafin game da abin da matsafin ya faɗa faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas babu ko kokonto ya kafirce wa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rage na mutum ya je ko kuma yau kansa kiyamun laili musamman a wannan yanayi da ake ciki masu kuɗi galibinsu dogaransu da Allah yana zamantowa ɗan kaɗan suna ganin sai an haɗa da kauce-kauce haka masu mulki haka mata suna ganin ba za su iya mallakar mazaje ba su yi musu yanda suka ga dama ko su yanda suke so da so sai an kauce akwai buƙatu wanda za a ce to wannan fa al'amarin fa sai an saki hanya kai tsaye za a gaya mutum to fa sai an saki hanya ya ce to ai a saki din a dawo daga baya ya yadda in dai mulkin zai samu in dai za a samu kuɗin kawai a saki hanyar in ya so daga baya a je umara a je a yi dawafi a je a roƙi Allah madaukakin sarki ya a dawo kan hanya ina fata an gane to shine nan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man ata arrafan sun ce akwai bambanci tsakanin arraf da kuma kahin wasu suka ce shi arraf shine wanda yake ba da labarin abin da ya wuce shi kuma kahin shine wanda yake ba da labarin abin da za a yi nan gaba wasu kuma suka ce a'a shi kahin shine mai ba da labarin abin da ya faru a baya shi kuma arraf shine mai ba da labarin abin da zai faru kowannensu yana da awar sanin gaibu arraf dan duba yana da awar sanin gaibu haka shi ma kahin ko dai ya baka labarin abu kaza da kake ta ji rashin lafiyar nan da kake ta fama da ita ko kuma da ka samu jari ya karye ko da ka an samu aiki a samu matsala ko kaza ko kaza ko kaza hannu aka sa aka sa ma ko hannu aka sa masa ko mu daina ishara da ku hannu aka sa masa an fahimta saboda haka sai an tashi tsaye sai an yi kaza sai fa an yi kamar ana yi fa akwai makiya akwai mahassada akwai waɗanda sun sa sun sa mutum a gaba kaza kaza kaza abin da kenan kaza da yake ta faruwa na lokaci kaza ba kaza ya faru gare ka ba to to wannan kazan ma da ya faru ai kaza ne shine arrab kahin shi kuma abin da zai faru nan gaba an fahimta wannan kujera a neme ta za a samu ai mun an, an gano ma an buga sun gaya mana cewa kai ne ma zaka zama kansila ko kai zaka zama ciyaman ko kai zaka zama gwamna ma na nan gaba da haka kawai a yi ta abin nan kawai dai sai an yi hidima sosai ina fata an gane ko kuma a ce ai kaza duk ire-iren wannan to shi kuma shine kahin to duk wanda ya je wajen wayannan domin babu wanda ya san gaibu sai Allah me zai faru gobe mata da wa mata dari nafsun ma za taksibu gadan wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san me zai faru gobe wannan hadithin alƙal alhafizul munziri fi targhib alhafizul munziri a cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na hudu shafi na hamsin da uku ya ruwaito wannan hadithin rawahu al-bazzar wa abu ya'la bi isnadin jayyid mawqufan haka al-bazzar da abu ya'la duk sun ruwaito wannan hadisin da isnadi mai kyau amma hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce wadda ta tike zuwa ga abdullahi dan mas'ud wa qala al-haythami al-haythami ya faɗa a cikin mujalladi na biyar shafi na 118 yace rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijalus sahih wato al-bazzar ya ruwaito wannan hadisin kuma yace rijal wayanda suka ruwaito shi mazaje ne ingantattu khala hubaira ibn maryam in banda hubaira ibn maryam huwa thiqa shi ma kuma mutumin kirki ne wal jawabu a to salisan ko to yanzu malam ya gama mana kaga ya zubo mana ayoyin duk da suke nuna cewa as-sihru haqqun wa lahu haqiqa sannan ya kawo mana hadithai ga su wajen guda shida su ma duk da suke nuna cewa sihirin nan gashi nan lafazinsa ya zo a hadisai sihiri sihiri gashi nan to sai ce salisan gaba ta uku da za ta sake tabbatar da cewa akwai sihiri a ƙawalul ulama maganganun malamai ƙalal khattabiyu malam khattabi ya ce kada an kara ƙaumin min ashabi at-taba'i wato hakika wasu mutane cikin ashabu taba'i ma'abuta bin ɗabi'a masu bautan nature ita ce taba'i wato taba'i su ne ainihin wato ashabu taba'i ma'abuta nature wanda su kawai da nature suka yadda ba su yadda da dukkan abin da an san ai masu bautan nature din nan ko yawa akwai masu bautan nature su ba su yadda akwai Allah madaukakin sarki ba ba su yadda da abubuwan da ba a ganin su ba a jin su ba a taba su ba a kaza ba a kaza da haka suna daga cikin waɗanda suka yi inkarin sihiri sai ya ce laƙada an kara ƙaumin min ashabin ɗaba'i sihira lalle wasu daga cikin mutanen da suke ainihin wato ma'abuta a ɗaba'i neca waɗanda suka yi imani da ɗabi'a to suna daga cikin waɗanda suka yi inkarin sihiri wa abdalu haƙiƙata suka ƙaryata wato gaskiyarsa suka ce ba wani sihiri ba su yarda da shi ba wal jawab al ya ce amsar da za a ba su anna sihira sabitun lalle sihiri tabbataccen abu ne wa haƙiƙatuhu mawjuda kuma haƙiƙanin gaskiyarsa samammiya ce ittafaqa aktharul umam mafi yawan al'ummomin duniya duk sun yadda akwai sihiri min al-arab daga larabawa wal furs da farisawa wal hind da indiyawa wa ba'd rum da wasu daga cikin romawa ala isbatihi duk sun tafi akan tabbatar da maganar sihiri duk waɗannan ƙabilun ko waɗannan ƙasashen ko waɗannan mutanen guraren duk sun yarda cewa lalle akwai tsafi wa ha'ula'i afdalu afdalu sukkani ahlil ard waɗannan kuma su ne fiyayyun mazauna duniya to duk sun yarda cewa akwai sihiri wa aktharuhum ilma kuma in kana neman yawan ilimi ga mutanen duniya to mutanen nan kasashen nan duk da kaji wayannan mutanen da aka tatta aka gaya mana su to su ne aktharu ilman aktharuhum ilman su ne mafiya yawan ilimi a cikin mutane wa hikimatan kuma da hikima wa qad qala ta'ala kuma ubangiji ta'ala ya ce yu'allimuna an-nasa sihira ubangiji ta'ala da kansa ya ce yu'allimuna an-nasa sihira suna karantar da mutane mai sihiri wa amara bil isti'azati min kuma Allah ta'ala yayi umarni da neman tsari daga sihiri fa qala yace wa min sharrin naffasati fil uqad daga sharrin masu tofi cikin kulle kulle annaffasat jam'i ne na mata masihirta matsafa yace wa min sharrin naffasati daga sharrin bokaye mata masu tofi fil uqad cikin kulle kulle cikin kulle وورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار sannan hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tabbatar sihiri la yunkiruha babu mai inkarin faruwar sihiri ko sihiri illa man ankara al'iyana sai ga wanda yake musun abin da gashi kuru-kuru a ce ga kofi bulu ya ce ƙarya ne a ce ga mutane fa kana kallon su ana karatu yanzu ya ce ba wani mutane shi bai ga kowa ba to duk wanda zai iya wannan karfin halin a ce ga abu zahiri ido na gani ya ce babu to zai iya cewa ba sihiri an fahimta la yunkiruha ba wanda zai ce ba sihiri ba tsafi ba wanda zai kore wannan hakikar illa man ankara iyana sai wanda in ma abu kuru-kuru ya ganshi da ido zai iya inkari ya ce babu wabdarura sai kuma wanda zai iya inkarin larura ya ce ba wani bacci a duk zancen wani ka ce wani yunwa ba wata yunwa ya ce karya ne hamma ɗin nan duk da kake ji ba hamma ba takaici ba farin ciki duk babu su na fata an gane yawwa wannan ba darura ba ne wannan ai darura ce ba wanda zai ce bai sani ba da yaro da babba da tsoho da kowa ma har mahaukaci waye bai san yunwa ba eh dan malam ma ya ce ba ta da hankali ko ya ce iya yunwa ba ta da hankali to duk wanda zai inkarin sihiri to wanda zai iya inkarin abubuwan da suke ma'alumin bi darura sanannu ne tilas kowa ya sani ya zo ya ce a'a babu to shine wanda kawai zai iya karfin hali ya ce duk ga ayoyi ga hadisai ga maganganun malamai ga tarihin al'ummomin duniya game da faruwar sihiri da tsafi din nan amma ya karfin hali ya ce babu wa farra al fuqaha fi ma yalzamu as-sahira min al uquba har ma malaman fiqhu sun yi babuka game da menene yake lazumta ga boka ko matsafi na uquba abinda babu malamai za su zauna su ta rubutu su ta faɗa hukuncin wasu su ce a kashe shi wasu su ce a'a a yi masa kaza wasu su ce a'a sai in yayi tsafin duk ba ko wannan tattaunawa wasu suka ce a'a ba za a kashe shi ba sai in yayi tsafin da ake ganin wannan sakamakon tsafin tsafin wato yayi tasiri har an mutu to shine za a kashe shi wa har an tattauna game da bokan ahlul kitabi shi ma za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba duk akwai wannan tattaunawar malaman fiqh da sun yi wannan a cikin babukan littafansu kuma duk mutum ya zo ya ce babu wa ma la asla lahu abinda ba shi da asali la ya bulugu hadal mablag ba zai taba kaiwa irin wannan matsayin ba duk abinda kwata kwata babu shi babu asali ayoyi su zo da maganarsa hadisai su zo da maganarsa maganganun malamai da ai magana babuka daban-daban malaman fiqh su yi babuka game da hukuncin ainihin wato sihiri kuma da a ce babu shi to ai abinda ba shi da asali da wuya ya kai irin wannan matsayin fi shuhurat wajen shahara walistifadati da kuma yaduwa yanzu kowane mutumin karkara ka je ka samu wanda baya ma bai je karatu ba bai je makaranta ba ka ce masa babu sihiri ko ba boka ba zai yadda ba ina fata an gane fa nafiyu sihir da haka kore sihiri mutum ya ce babu shi jahalun wannan zunzurutun jahilci ne mutum ya jahilci alkur'ani ya jahilci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jahilci mas'alolin ilimi ya kuma jahilci waƙi'i abinda ke faruwa ya jahilce shi shi ma warraddu alaman nafahu tsayawa mayar da martani ma ga wanda yake kore sihiri ya ce bai yarda da shi ba lagawun bata lokaci ne kama zauna wani ya zo ya ce ba wani don ƙarya ne ba sihiri ba abokanci ba kaza ka tsaya ma kana maimar da martani lagawun wannan shi ma ya zama yasasshiyar magana ya zama yasasshen abu ya zama lagawun ya zama bata lokaci an fahimta lagawun ya zama lagawun wa fadlun da bata lokaci lokacin ka ne ka rasa me za ka yi da shi shine fadl ka rasa me za ka yi ga ranar lokaci ka rasa me za ka yi da shi ba za ka yi zikiri ba ba za ka yi karatun alkur'ani ba amma bari ka ɓata shi a banza wajen bawa wani wanda ya yi musun abin da tabbatacce ne waƙi ya tabbatar da shi amma ka zo ka ɓata lokacin ka wajen yi masa raddi shi yasa ma mutum ya ce maka ba su yi rabu da shi kawai in ma dai jahili ne zunzurutun jahili ko ma abocin son zuciya ne kawai shi kenan sai ka ajiye shi a nan to wannan dukkaninsu ba wanda za ka tsaya ka ɓata lokacin ka a kai malam ya ce ka koma sharhu sunna mujalladi na sha biyu shafi na ɗari da ɗari da tamanin da takwas intaha wannan duk malam khattabi ne ya kawo mana wasu daga cikin maganganun malamai game da tabbatar da sihiri qala al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi rahimahullah wannan fa karatun har yanzu shimfiɗa ake shimfiɗa malam yake dan dukkan wasu shubuhohi da dukkan wata ƙura a kaɗe dan a haukan titi sosai duk wayannan kar ana cikin tafiya dan dinga kuma wani wani ya shigo ya lalata ya bata mutane lokaci ya hana tafiya ta gudana to shi yasa da ake tsayawa a gaya maka kowanne ga matsayinsa da haka wannan har yanzu ba a shiga cikin karatun ba shimfiɗa malam yake ta yi a yadda akwai sihirin to sai kuma a zo a gaya za a magance sihirin kala kala ne kamar yadda muka karanta a cikin mukaddima ya kowanne sihiri yake ya ake gane shi ya kuma ake lalata shi imam al-qurtubi rahimahullah yace zahaba ahlus sunnati ila anna sihra thabitun wa lahu haqiqa gaba ɗaya ahlud duniyar ahlus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da haƙiƙa yana da tabbaci gaskiya ne wa zahaba ammatul mu'tazila amma gabaki ɗayan mu'tazilawa wa abu ishaqa al-istarbadi nan ni ya karanta mun ba daidai ba ya rubuta ba daidai ba ya ce istirab istirbi ba ma zai karanta ba yanda ya rubuta a irin nawa yawwa da haka yanda yake istara abadi eh abu ishaqal istira abadi wanda yake da irin nawa sai ya gyara istira abadi abu ishaqal istarabadi ko istara abadi wannan shine yadda sunan malamin yake shi kuma min ashabi shafi'iyya yana daga cikin ainihin wato mabiyan shafi'iyya wato almajirin imamu shafi yana cikin yan mazhabar shafi'iyya to shi ma yana daga cikin wanda yana da ra'ayin shi bai yarda da sihiri ba in ban da shi to sai kuma ammatul mu'tazila gaba ɗaya mu'tazila su ka dama duk aqidun ahlus sunna sun saba musu da haka duk inda aka yi to su kuma aka sun wannan shine ra'ayinsu to da su da istar abadi sun tafi ila annas sihira la haqiqata lahu sun ce sihiri ba shi da tabbaci wani abu ne da ba wani tabbacinsa wa inna ma huwa tamwihun sun ce kawai dabaru ne ne tamwi wa takhyilun da tunani wa ihamun da rudu ce ba wani zancen wani sihiri sihiri bai wuce kawai ainihin wato tamuyi dabaru da kuma tunanin nika da kuma rudu kawai likauni shai ala gairi ma huwa bihi wa annahu darbun min al-khiffati wa sha'wada suka ce likauni shai domin kasantuwar abu ala gairi ma huwa bihi akan bayan da yake ba kawai a rudar da mutum ga yanda abu yake a rudar da shi a kuma yi masa dabara a canza abun ba daga yadda yake ba kawai shine su suka ce da haka ba wani ba shi da wani hakika wa annahu darbun min al-khiffati wa sha'wadha suka ce wani nau'i ne kawai na rufa ido shine al-khiffa wa sha'wadha suka ce kawai ba wani zancen sihiri kawai wani abu ne rufa ido kawai surkulla ne ake yi sai ga abu kawai ga shi yanda yake kawai sai a dan yi maka wani abu sai ga kamar ya canza yana nan yanda yake suka ce su ba su yarda da sihiri ba kama kala ta'ala suka sai suka kama hujja suka ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce qala bal alqu annabi Musa ya ce bal a a alqu ku ku fara jefa ainihin naku fa idza hibaluhum sai ga igiyoyin su wa isiyuhum da sandunan su yukhayyalu ilaihi ana riya masa ana yi masa takhayyili ana dan yi masa kaman wato rufa'ido min sihirihim saboda wannan tsafin da suka yi annaha tas'a sai a ganin idansa sai ke ganin kamar wannan sandunan da wa'annan igiyoyin kamar sun zama macizai ga sunan suna ta motsi suna tafiya suka ce ai irin wannan ne da aka sihiri ba wani kawai kaga yanzu ai ba sandunan da aka zubar da igiyoyin ba wani motsi da suke amma shi sai aka yi masa wata dabara aka yi masa wani rufa'i da kawai sai ke ganin kamar suna motsi suka ce kawai su a haka suka fahimci sihiri da aka ba shi da wani hakika walam yaqul tas'a alal haqiqa kaga ubangiji ta'ala bai ce tas'a sandunan da igiyoyin da aka zubar suna motsin alal haqiqa bisa tabbaci ba walakin kala sai dai ubangiji ta yukhayyalu ilaihi ana yi masa takhayyili majigin abun yake gani kamar annaha tas'a ai ba sa'ayun take ba tafiya take ba motsi take ba amma shi an khayyala masa a idansa sai yake ganin kamar ga sunan motsi suke suna abin nan وقال أيضا ubangiji ta'ala ya kuma cewa saharu a ayunan nasi sai suka sihirce idanun mutane mutane sai suke ganin kamar sandunan nan da igiyoyin nan kamar motsi suke sun zama mucizai sihirce idanunsu aka yi a tsaye suke ba wani maciji da suka zama ba wani motsi da suke wannan shine dalilin da suke ganin da aka ba wani zancen sihiri shi ma na annabi musan da aka faɗa ta ne قال وهذا لا حجة فيه إمام القرطبي ne yake kawo wannan maganar fa sai yace qala Imam al-Qurtubi yace wa hadha wannan maganganun duk da suka kawo da wannan ayoyin da su mu'tazila da istar abadi suka kafa hujja da su to wannan ya ce la hujjata fihi babu hujja ko kaɗan a cikin kafa hujja da waɗannan ayoyin a zuwan a domin su taimaka wajen rusa maganar sihiri cewa babu shi li'annana la nunkiru an yakuna takhyil wa ghayruhu min jumlati sihir yace domin mu ai ba ma yin musu ba ma inkarin shi a takhyil din shi kansa a yi rufa idan mutum ya dinga ganin abu saɓanin yadda yake wa gairuhu da ma waninsa min jumlati sihir ai duk suna cikin jumlar sihiri duk suna cikin abin da ake kira sihiri da shi takayil din da waninsa su sai suka takaici iya takayil suka ce takayil ne kawai kuma shi ma takayil din la haqiqata lahu ba gaskiya bane to sai malam qurtubi yake ta a'a wannan magana ta su ba hujja a ciki domin mu mun yarda cewa wannan abin da suka tabbatar mu mun tabbatar da shi cewa akwai sihiru takhyil ba shi kadai ba ma wa gairuhu da waninsa min jumlati sihir duk suna cikin abin da ake kira sihiri walakin sabata wara'a zalika umurun jawwazaha al-aql yace walakin sai dai sabata wara'a zalika bayan wannan hujjojin kuma wato sabata umurun wasu al'amura sun tabbata jawwazaha al-aqlu wanda hankali ya tabbatar da su wa warada biha sam'u kuma kunnuwa sun ji su famin zalika na daga cikin irin waɗannan abubuwan da hankali ya tabbatar kuma kunnuwa an saura ya zo wa kunnuwa kunnuwa sun ji ma ja a fi hadhihi al-aya shine abin da ya zo a wannan aya min zikiri sihir na ambatan sihiri wa ta'alimihi da kuma karantar da sihiri walau lam yakun lahu haqiqa to mu koma duniyar hankali tunda ma ai duk hujjoji ne irin na hankali to bari mu koma duniyar hankali a kafa hujja da hankali a koma falsafa din sai ya ce famin zalika daga cikin dalilai na hankali da za a iya bayarwa ma ja fi hadhihi aya shi kansa abin da yazo cikin wannan aya da muka karanta daya cikin suratu daha daya cikin suratul a'raf min zikiri sihir na ambatan sihiri wa ta'alimihi da koyar da sihiri walau lam yakun lahu haqiqatun da sihiri ba shi da tabbaci ba shi da haqiqa lam yumkin ta'limahu to da koyar da shi ba zai yi ba abinda ba shi da haqiqa za a iya koyar da shi wala akhbara ta'ala kuma da ubangiji ta'ala bai ba da labari ba cewa annahum yu'allimunahu nasa cewa suna karantar da mutane shi fadalla to tun da Allah ya tabbatar da cewa wannan sihirin har karantar da mutane shi suke yi to fadalla ala anna lahu haqiqa wannan sai ya nuna ashe sihirin na akwai shi yana da tabbas wa qawluhu ta'ala fi qissati sarati fir'aun haka ubangiji ta'ala ya faɗa game da kissar wato bokayen fir'auna wa ja'u bi sihirin azim Allah ta'ala ce sun zo da sihiri mai girma wa suratul falak haka suratul falak ma'attifaƙil mufassirin tare da haɗuwar gwiwa ko haɗin kai ko ittifaƙin masu tafsiri ala anna sababa nuzuliha duk malaman tafsiri sun yi ittifaƙi akan dalilin saukar suratul falak ma kana shine abin da ya faru min sihir labid bin al-a'sam na sihirin nan da bokanci da tsafin da labid bin al-a'sam yayi wa huwa mimma kharrajahu al-bukhari wa muslimun kuma wannan abu ne daga cikin abin da imamul bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin littafansu wa gairuhuma da wasunsu ana aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda kala ta ce sahara rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yahudiyyun min yahudi bani zuraiqin yuqalu lahu labid ibn al-a'sam wannan ba ya isa ya tabbatar da cewa akwai sihiri ba ya ce annabi na aisha ta ce sahara rasulallah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun wani ba yahude ne ya yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam tsafi min yahudi bani zuraik daga yahudawan bani zuraik yuqalu lahu ana kiran wannan ba yahude labidu bin al-asam labidu dan asam al-hadith wannan hadithin mun karanta shi wa fihi a cikin wannan hadithin annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam qala ya faɗa lamma hulla sihir lokacin da aka warware masa sihirin sai ce inna allaha shafani inna allaha shafani lalle Allah ta'ala ya yi me ya warkar da ni daga me akwai sihirin kenan wa shifa'u ita waraka innama ya kunu kawai tana faruwa ne bi raf'il illa da ɗauke cuta kana ciwon kai ko ciwon ciki ko kana da ulcer misali mutum yana da ulcer sai ya je wajen likita sai ya bashi magani sai ya sha maganin sai da izinin Allah sai wannan maganin ya yi aiki sai mutum ya warke sai mutum ya zo yana ba da labari ai ulcer nan ta wasa Allah ya taimake shi da ya je likita ya bashi wani magani da izinin Allah ya warke sai wani ya ce ƙarya ne ba wani ulcer kawai langwai ne ka zo kai ta wani juye-juye ga ulcer mutum yana jin ta a likita ya je ya tabbatar kuma an bashi magani ya warke yanzu in duk jikinsa kunne ne za ka gamsar da shi da cewa ba shi da ulcer na'am tun daga illar ya ji kuma ga maganin an bashi kuma da izinin Allah maganin ya yi masa aiki ya warke yanzu akwai wani wanda zai zo ya gaya masa babu wannan ciwon kan ko babu ciwon cikin ko karya ne olsa ko kaza ya yadda to shine sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karya sihirin nasa inna Allah shafani sai ce Allah ya bani lafiya ya warkar da ni washifa'u in kaji an yi maganar waraka innama yakunu ai waraka tana kasancewa ne bi raf'il illa idan an ɗauke wa mutum illa da take damunsa cutar da take damunsa wa zawalil marad kuma aka gusar masa da rashin lafiya fadalla ala anna lahu haqqan wa haqiqa wannan sai sake tabbatar mana da cewa sihirin nan gaskiya ne kuma yana da tabbas yana da tabbaci fa huwa maqtu'un bihi magana sihirin nan fa an riga an yanke magana akanta bi ikhbarillahi ta'ala wa rasulihi a ƙarƙashin bayar da labarin da Allah ta'ala ya yi da kuma manzansa ala wujudihi akan samuwarsa wa hukuihi da kuma faruwarsa ina fata an gane akwai shi kuma yana faruwa Allah ta'ala ya bada labari akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan cewa akwai sihiri kuma yana faruwa wa ala hadha ahlul halli wal aqd alladhina ya'aqidu bihimul ijma' akan wannan ne ahalul halli wal aqdi ma'abota kwancewa da kullawa allazina a addini ma'abota kwancewa da kullawa a addini allazina yan'aqidu bihimul ijma' wanda ijma'i yana kulluwa da su su ma duk sun tafi kan haka ma'ana abinda malai yake so ya nuna ma Allah ta'ala ya yanke hukunci ya bada labari cewa akwai sihiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da samuwar sihiri da afkuwarsa sannan duk wani malami na arziki wanda yake faɗa a ji wanda ake ake itibari da maganganunsa cikin malamai magabata malamai na addini ma'abota kullawa da kwancewa a abin da ya shafi addini wanda da su ake itibari ko da su ake kulla ijma'i to duk sun tabbatar da cewa akwai sihiri kuma walahu haƙiƙa mafhum don haka wala ibrata ma'attifaqihim ba wani ba wata magana da za a yi la'akari da ita bayan malaman nan sun ra'ayinsu ya haɗu wato sun yi ittifaki to ba za a yi la'akari bi husalatil mu'tazila da ainihin wato tarkace na mu'tazilawa ba shine husala tarkace ko gurbatattu ko bara gurbi duk kana iya kiransa da hufala an fahimta don haka tun daga ƙur'ani ga hadisi ga malaman da ake la'akari da su duk sun tabbatar da cewa akwai sihiri to wala ibrata babu wani sauran la'akari da za a yi ma'attifaqihim tare da haɗuwar malaman can akan haka bi husalatil mu'tazila da tarkace cikin mu'tazilawa wa mukhalafatihim ahlul haqq da kuma masu saba wa malamai ma'abota gaskiya قال ولقد شاء السحر وذاع في سابق الزمان قال wannan duk maganar waye na'am imam al-qurtubi duk shi ke ta wannan magana yace walaqad sha'a as-sihru al'amarin sihirin nan fa ya riga ya yadu ina fata an gane waza'a ya kuma yadu sha'a ya yadu wa za'a ya kuma me ya watsu ya yadu duk kalma ce ina fata an gane shi yasa ake kiran rediyo iza'a saboda yada labarai da take ko ko yada abubuwa to sai imamul qurtubi yake cewa walaqad sha'a sihiru magana akan sihirin nan ta riga ta yadu wa za'a ta kuma watsu fi sabiƙin zamani a zamanin nukan da suka gabata wata kallaman nasu fihi kuma malamai sun yi maganganu fihi akan maganar sihiri dinnan walam yabdu minas sahabati wala minat tabi'ina inkarun li aslihi shi yasa bai bayyana ba daga sahabbai da tabi'ai inkari game da asalin sihiri bai faru ba shi yasa in ka karanta tarihin sahabbai da tabi'ai zaka ji babu maganar inkarin sihiri su a tattare da su na fata an gane wannan hadisin wannan magana ka koma cikin tafsirin qurtubi mujalladi na biyu shafi na 46 zaka same ta an ce lokaci yayi zamu tashi qalal mazuri insha Allah inda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana